بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a uku ga watan sha'aban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan zai zama shine darasi na takwas kenan insha Allah cikin jerin darussa wanda muke musu take da arabiya daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a Nigeria makarantar mala albani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba muna karatu farko daga littafin wato at-turfatu fi nahwi wallafar al-imam ibn abdul hadi Allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu ibn abdul hadi ya rasu ne shekara ta 744 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama za mu tashi inda yake cewa babu kana wa akhwatiha babun da ke bayani akan kana hukunce-hukuncen kana da ‘yan uwanta wahiya kana wa sara wa asbaha wa amsa wa bata wa zalla wa abha wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa laisa wa kulluha tarfa'u lisma wa tansubu al-khabara ka qawlika kana amrun kariman وما زال بشر صادقا ويجوز تقديم الخبر على الاسم كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين yace wahiya waɗannan sunaye da ake ce makana wa akhwatuha sune kana sara asbaha amsa bal bata balla abha ma zala man fakka ma fati ma bariha wa ma dama wa laysa akwai kana wanda take da ma'ana ya kasance akwai tsara wata ke ba da ma'ana asairura abu ya canza daga wani yanayi zuwa wani kamar yadda ruwa yake canzawa daga mai sanyi zuwa tafasashe ko wanda yake mai dumi zuwa wanda ya salance to wannan shine sairura ko taɓo ko abin nan wato taɓo ya bushe zuwa ƙasa ko masara a niƙa ta zuwa gari kaga duk wannan sairura ne canza siffa akwai kuma asbaha wanda yake nuna cewa wato abinda shi shi ismu inna din ya siffantu da wata siffa a daidai lokacin asubahi haka amsa ya yi yammaci a cikin wannan siffa bata bata shine abin da sake cima ya kwana ya kwano ana ya ya ratsa cikin dare kamar da abin sakuti zai cima yayi bacci kenan wa zalla zalla shine akasin sara zalla ya ci gaba da zama akan siffar shi da aka sani wa abha dan uwan su asbaha ne wa ma zala bai gushe ba zamu lura waɗannan duka ana sa musu ma ma nafiya ko da ake ce mata shabihatun bin nafi ma zala man fakka ma fati'a ma bariha duk kusan ma'anarsa daya bai gushe ba ba a canza ba ta canza zani ba ba a samu wani yanayi na daban ba da kuma ma dama wadda ita a cikinsu ba ta da siga ta mudari ma dama wa laisa da kuma laisa wata kilin nafi wa kullu hadu waɗannan tarfa ulisma isin wato shi ne muftara ta da shi ke na tamar shi marfu'i wa tansubul khabara ce ma khabari nasba ka kauli kan kace kana amrun kariman kana amrun kariman kaga amru shine ismu kana kariman shine khabaruha وما زال بشر صادقا بشر شيني اسم خ... اسم ما زال صادقا شيني خبرها ويجوز تقديم الخبر على الاسم كقوله تعالى وان فدان الله da yake cewa ya ya halasta wato ya zama ismu kana ya zama muakharan a jinkirta shi a fara ambatan khabar kuma da Allah yake cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin asalin zancen wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina wannan kenan abinda ya kamata mu ƙara game da wannan batu da yi shine cewa kana wa akhwatuha ɗaya ne daga cikin ababen da ake ce mana wasiqu al-ibtida wanda kala hudu ne wannan na farko kenan kana wa akhwatuha akwai inna wa akhwatuha akwai kada wa akhwatuha akwai walla vanna afwan vanna wa akhwatuha kana inna kada da kuma vanna kana sune waɗannan ke za ku inna ai magana akan su wanda su kuma hurufi za ku kuma ai magana akan kada wato wanda ake ci musu af'alul muqaraba af'alul muqaraba za mu kuma yi magana akan wato wanna sune af'alul shakki wal yaqin af'alul shakki wal yaqin to ita kana daga cikin sharadin ce ta da ƴan uwanta din ta zama naqisa ce me yake nufi da naqisa ita ce wadda ba ta da fa'ili ba ta da fa'ili sai dai suna da khabari wanda sunan ana iya ce mashi fa'ili ta jawuzan wato asali muftada ne da khabari sai suka zo suka shiga gare shi su waɗannan sai su canza shi zuwa ismu da khabar amma idan kana ta zama tamma wadda take tana da fa'ili to ba ta ɗaukan wannan hukuncin kamar da aka ce kanal matsaru bi ma'ana nazala ko kanal lailu bi ma'ana hadarar lailu dare yayi balarabe yana cewa kanan laidu wannan sai ce mata kana tamma ko kuma kana za'ida wadda za a iya cire ta ba za a samu wani matsalan ma'ana ba ya ukta haruna ma kana abukin ra'a sau'in suna da kwatantawa da wannan wa ma kana ummuki bagiya ta farkon nan ma kana abukin ra'a sau'in da ire-iren su suna kwatantawa da cewa irin wannan ana iya mata lirabi a ce za'ida ce ba ta da wannan hukunci ta wadda aka dole ta zama naƙisa ita ce wadda ba ta da fa'ili sai dai ismu wal khabar to daga cikin waɗannan guda hudu da muka ambata kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha kada wa akhwatuha da zanna wa akhwatuha zai mana darasi yau insha Allah ko kuma ya mana darasi ne akan kana daga cikin mun cewa akwai ita kana wadda ana iya samun ta da mudari'i da amri kaman mudari'i kaman aka ce wa yakuna ar-rasulu alaikum shahidan kaga yakunu fi'li mudari'i haka amri kamar bada Allah kul kunu hijaratan aw hadidan wannan ma kana ce da isminta da khabarinta zaka sana iya zuwa wanda ke wato madi ko mudari'i ko amri haka asbaha la ya cewa yusbihu ko makamantansu haka duk sauran in banda ma dama da muka faɗa to da kana da asbaha da abha da amsa da zalla da bata da sara da laisa su suna yin wannan aiki mutlaqan sauran kuma su ne guda hudu ma dama ma manfakka ma bari'a ma fati'a waɗanda su kuma dole sai an jingina su da wannan ma ɗin tare da cewa ma ɗin tana iya zuwa zahira tana kuma iya zuwa muqaddara kamar ta zo a cikin alqur'ani tafta'u tadhkuru yusufa asalin shi ma tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki so ana iya ana iya kaddara ta ko da bata fito ba sannan game da ismuha da yake cewa ismuha ya zama marfu' shi kuma khabari ya zama mansu malaman wannan shine ra'ayi shahararre shine ra'ayin malaman nahwu basara amma malaman nahwu kufa suna cewa ba haka bane suna ganin kana bata aiki akan ismuha don ba ban canza mishi ba ban canza mishi suka ce yana nan a yadda yake kuma ita kanta ma suka ce ba ma ita bace amil din saboda ne suka ce saboda ai ita kanta kana da asbaha da amsa suna iya ɗaukan fa'il ma a jikinsu a ce kanu asbahu kunna kana cita wannan da suke ɗauka yadda cewa wasu suke aiki suka dai maganganu masu tsayi wanda wato ba nan ne mahallinsa al-muhim magana mafi shahara ita ce wannan kamar yadda ibn malik ke cewa tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansubuhu ka kana sayyidan umar tarfa'u kana isman wal khabar tansubuhu yace ka kana sayyidan umar kamar yadda zaka ce kana umaru sayyidan yace ka kana zalla bata abha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati ma fati'a man fati'a wa fakka wa hadhihi al-arba yace li shibhi nafyin aw li nafyin muttaba waɗannan guda hudun kamar da muka ambata su ne ma dama man fakka ma bariha da ma fati'a yace waɗannan su sai idan wato sun zo da nafi kafin su ko wani abu da ke kama da nafi wa mislu kana dama masbuqan bima sannan kuma haka dama ita ma sai an sa ta an ce ma dama ka a'ti ma dimta musiban dirhama ka a'ti ma dimta musiban dirhama saboda haka waɗannan abinda ake kiran su kenan nawasiqul ibtida kuma wannan shine hukuncin da aka zile rabin su za a ce kana fi'lu madin naqis ko ya kun ya kunu ne a ce fi'lu mudari naqis ko in amri ne a ce fi'lu amrin naqis me yasa ake ce mishi naqis shine li nuqsanihi an wujudil fa'il duk fi'ili yana da fa'ili amma banda kana wa akhwatuha fi'ilai ne amma naqisa anil fa'il wato muhtaja ila al-fa'il da haka suka zama da naqasa ake musu kallon hadarin kaji cewa su ake ce musu naqasassu saboda wannan rashin samun fa'ili da suka yi na fata mun gane wannan to sai yake cewa wa yuzu taqdimul khabari ala al-ismi kuma ya halasta a gabatar da khabari akan suna wato khabarin ya fara zuwa maimakon sunan ka ƙaulihi ta'ala kan faɗin Allah da yake cewa kana haƙƙan alaina nasrul mu'mini a cikin suratul rumi ko Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina kaga yadda zan sai yake wa kana nasrul mu'minina haƙƙan alaina saboda wani tsari na alqur'ani ko ta balagar da yake hadafi ko dan dacewan fawasil na ayoyi sai aka gabatar da khabarin ya zama wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minina to an dole rawun za a ce haqqan khabaru kana muqaddamun sai zama wa alaina shi kuma jarun majrur ne muta'alliqa ne bihi nasrul mu'minina shine shine ismu kana to mu lura da kyau jama'a wannan yana yawan zuwa a haka ana yawan samun shi da wannan taqdim wa ta'khir din sai mu lura kwarai kamar da ya buga misali kita ka kana sayyidan umar kamar da ibn malik ya buga misali cewa ka kana sayyida kaga asalin shi kana umaru sayyidan amma sai ce kana sayyidan umar to ana yawan samun shi a larabci sai ka kula da kyau ka gane yaya suke dan karka fada cikin wato amin nan wajen la'irabi ba su da wani wahala gane an ka gane su ka rike waɗannan da ma'anoninsu za ka iya samun su a ko'ina yadda za ka iya fahimtar su wallahu musta'an na'am sai mu tsallaka al'adab muna magana akan wato agradu shi'r al-jahili shi'r jahili kamar da muka ji a baya sune waƙoƙin da aka yi a zamanin kafin zuwan musulunci waɗanda ake ce musu wato ko dai shi'r jahili ko shi'r al-arabi fil asr al-jahili to akwai agrad aka ce agrad shine jigo wato jigo na adabi menene abinda waƙar take tattaunawa akai mawaƙin me yake so ya isar wani saƙo ne muhimmin saƙon da yake so ya cimmawa to malamai masu bincike akan wannan fanni sun tsaya sun bididdikin waƙoƙin larabawa a zamanin jahiliya sun fitar da agrad wanda ya fara wannan aikin shi ne wani waƙi wani wali da ake ce mashi kudama ibn ja'far al-katib al-baghdadi wannan shine malami mashahuri da ya fara wannan aiki wajen tantance agrat din gaba ɗayan su ko kuma a bisa yadda ya kalle su da yake kafin shi wasu ne wasu kokari kokarin daga ciki yake cewa ya tabayyana min khilali dirasati turath ash-shi'r alladhi khalafahu ash-shu'ara'u fil asr al-jahili anna ahamma agradihim hiya ce da aka dubi wato aka ɗaya aka nazarci waƙoƙin jahiliya da aka rubuta za mu ga cewa mafi muhimmanci ko mafi shahara cikin agrabi shi'ar jahili su ne waɗannan da za a ambata na farko akwai alfahar wal hamasa alfahar shine cika baki da kuri kamar da aka san mawaka dama sun shahara da zance na cika baki wal hamasa shi kuma shine waka na yaki wato na harzuka mutane dan a tafi yaki galibi shi alfahari ana yin shi ne bayan an gama yakin ko idan an zo ƙoƙarin bayyana fallon wata ƙabila ita kuma hamasa shirul hamasa ana yin ta ne lokacin da za a tafi yaƙi don a ba sojoji moral a ƙarfafa musu gwiwa cewa su fita su yaƙi don kare wannan ƙabila tasu ko wannan manufa tasu yake cewa kana sha'ir fil jahiliyyati yaftakhiru bil qabilati wa bi nafsihi wa yadhkuru min karami qaumihi wa shaja'atihim wa yatabaha bil asli وبالانتصار في الحرب مواقع الجاهلية sun kasance yaftakhiru bil qabila duk alfaharin da suke to yana zaka ji yana ambatan kabilar sa ne ita ce abin alfaharin sa baya kallon wani abu in ba kabilar sa ba wa bi nafsihi yana kuma kan alfahari kuma da siffofin shi shi na kansa jaruntarsa kyauta halin girma kawaici da sauransu wa yadhkuru min karami qaumihi wa shaja'atihi irin ga ambatan halin girma da suka saba da shi a kabilarsu wa shaja'atihim da jaruntarsu wa yatabaha bil asli daga yana tinkaho da cewa su wane ne iyayensa wa bil intisari fil harbi yana tinkaho da cin nasara da suka yi a yaki wa misal fakhr qawlu antara ga misalin alfahari a waƙar jahiliya daga wata waƙa ta antar ibn shaddad al-abas wannan mawaki bakin fata cikin mawaka abasiyawa za mu zo mu ji tarihin shi a gaba a takeice insha Allah shine yake waka yana cewa agsha fatatal hayyi inda haliliha wa idha ghaza fil jaysh la agshaha wa aghuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati ma'waha inni mru'un samhul khaliqati majidun la utbi'un nafsan lajuja hawaha yace agsha fatatal hayyi inda haliliha ina zuwa gidan mata aure wanda ke anguwanmu amarya wanda ake kallanta a matsayin sabuwar mata a anguwa yace to in zan je gidanta mukan tafi ne tare da mijinta mana shi bai zuwa gidan wata mace shi kadai inda halida yace wa idza ghaza fil jayshi idan har mijinta ya fita ya tafi yaki tare da sojojin kabila la abshaha bana zuwa gidanta ko a jahiliya shi na alfahari da iffa da kamewa yace wa agudu tsarfiya in bada liya jarati ce kuma idan wata budurwa daga gidan makwabta ta fito za ta wuce kuma ta gifta sai ni rintse ido na na kau da kai hatta tuwariya jarati ma'awaha har sai ta gama abin da ta yi ta bace an daina ganinta sannan nake daga ido na in nimru'un samhul khaliqati yace ni mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a majidun kuma wanda yake mai karanci la utbi'un nafsan lajuja hawaha bana biye wa raina a allajuj wato shine mai naci san zuciya wanda zai dinga bujuro maka yi kaza yi kaza kai ma ya kamata ka yi kaza ba yace to bana biye ma wato wannan san zuciya na wanda yake kokarin zuga ni akan san zuciya bana biye masa wannan abin da yake nuna mana shine yana alfahari da halayen da yake ganin sa na kirki a lokaci guda kuma zaka samu shi kuma yana alfahari da shan giya yana alfahari da kwartanci kamar Ibn Qaisi zaka je yana alfahari shi kuma cewa shi yana yin wannan abin da wannan yace baya saboda kowa yana yin alfahari da abin da yake ganin cewa abin ya cancanta ya alfahari da shi shi shi mun ga sai cewa yawma aqartu lil azara maqiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammili fa dhalla al azara yartamina bi lahmihi وسهم كهداب الدمقس المفتل ويوم menene yake cewa da ya ci gaba da bada labarin cewa sun hau sun hau raƙuman tare waƙoƙin suna da yawa kuma ba wani daɗi ne da su ba a irin yanayi irin wannan so kaga shi yana alfahari da wannan yana ka anniya lam arkab jawadan lil ladzati wa lam atabattan ta'iban zata khalkhali wa lam asiq zaqqar rawiya wa lam aqul li kai li yakarri karatan ba'da ijfali yana alfahari da zina yana alfahari da shan giya yana alfahari da kaza da kaza kada shi shi ma an tara shi ma yakan yi dan giya a jahiliya kusan kowa na sha shi ma yakan yi alfahari da giya irin cewarsa فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وإرضي وافر لم يكلم وإذا سهوت فما أقصر أن دا وكما علمت شمائلي وتكرمي وإن يشاجيا yace zai ta kyauta ya ta kyauta sai ya karar da komai mustahlikun mali wa irdi amma mutunci na wafirul lam yuklan yana nan a tsare bana bari a ci mutunci na wai za su hautu yace wai idan ya faɗaƙi ya waddaki wai za su hautu fa inna wai za su hautu fa ma uqassiru annada bana rage kyautar dan na dawo hayyaci na in ce a ashe da ta mahaukata nake ta yan giya nake amma uqassiru annada wa kama adimtu shama'ili wa takarrur yace kamar da yake san halayena da kirki na so da kaza ga suna irin wannan al'adun wa misalul hamasati qaul imril qais misalin hamasa kuma ibn qais yana fada a waƙarsa a cikin mu'allaka sai yake cewa yaqtu qatital bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafi madaji'i wa mas'unatun zurqun ka an yabi aghwali وليس بذي سيف فيقتلني به وليس بذي رمهم وليس بنبال yace ya gitsu gabit al-bakri yana yin gurnani gabit al-bakri irin gurnanin namijin raƙumi shine al-bakr shudda khinaqu kama a ce irin gurnanin amali shudda khinaquhu wanda aka jalin zamun shi yana cikin gudu idan mahayin ya takura linzamin dole zai wani nishi yayi ƙara ce to kamar irin ya ji birki kenan ko wai za ga zafi li ya tsira ni wai yana wannan gurnanin yana ganin wai zai kashe ni yace wal mar'u war mar'u laysa bi qatar yace irin wannan mutumin ba zai iya kashe ni ba zai iya kashe ni ba ay qatulni wal mashrafi mubaji'i ta ya zai iya kashe ni ni da nake kwana akan makamai al mashrafi sune kibau yace ni da nake kwana gado ɗaya da kibiyoyi wataƙila da su yake yin karan gado ne ko yayi ne ko kuma dai ga sanan wasu gefe wasu gefe sai dan mamatsar da su ya kwanta wa masnunatun da kuma wato takubban kibau din masu wanda aka aka aka yi musu dafi aka sa musu dafi zurqun masu kuma tsananin kaifi masu tsini ka anyabi agwal kaman fikan al-agwal sune fatalwai fatalwoyi guda daya al-ghawl to anan ne za ka ga malaman lakadi suna magana a kai cewa ko ya halatta mutum ya kwatance da abin da bai taɓa gani ba ɗan yanzu al'algaun wani concept ne wani tunani ne da ɗan adam yake yi cewa akwai wani abu da suna fatalwa yaya haƙiƙaninsa yake da gaske ne akwai ta ba wanda ya taɓa gani balantana haka ya kwatance da ita to me yasa za a yi wannan kwatancen da aka wasu suka soke shi akan wannan kwatancen wasu kuma suna ganin wannan kwatance gaya ne wajen iya tsara zance domin qur'ani ma ya kawo irin sa kamar da qur'ani ke ta qal'uha ka annahu ru'usu shayatin hudarta kaman kawunan ash-shayatin ko dai zama da gaske iblisai ko kuma ash-shayatin ana fasarawa da macizai kaga an dauka cewa ash-shayatin iblisai ake nufi shedanu da kaga ba a gansu ba amma aka mutane kwatance da su saboda in aka ma kwatance da abin da baka taba gani ba yafi kama zuciyarka ba zaka yi ta tunanin to yaya abin yake yace walaysa bizi sayfin kuma wannan fa da yake wannan hayaniya ba marikin takobi bane bai kware akan iya fada da takobi ba fa yaqtuluni bihi bal tsaya kashin takobo walaysa bizi rumhin ko ba ma'abucin ba maharbi bane da ya iya cade wato kibiya ya cakawa mutum walaysa binabbali sannan ba ba ba rani bane a larabawa a sojojinsu a jahiliya kamar da misali da a sojoji akwai akwai amo akwai wane ne ga sunan iri daban-daban sojoji ko akwai rajjala akwai mahaya fursan su kuma a jahiliya suna da wani kashe-kashe da suke a cikin sojoji akwai wanda suke wato masu takobi wanda suke fada da takobi akwai masu masu harbi masu harba mashi irin yadda washi ya kashe hamza akwai kuma nabbal su ne waɗanda suke kamar yadda a ce irin yadda ake aji sniper za su ɓuya da kibauɗinsu kamar yadda aka musulmai a yakin hawazi sun shiga cikin wannan fage kawai suka ji harbi ko ta ko'ina ba su ga kowa ba sai dai su ji harbi to akwai irin waɗannan masu kibau musamman ake musu training game da ake musu sniper ai musan sniper ko irin masu masu kisa din nan da da bindigogi masu salansa wanda ake ɗaukar hanyar su assassin ana so kashe mutum zo su laɓe wani ma zai iya kwana uku a cikin kwata yana jira kawai target ɗin shi ya bashi position mai kyau kawai sai ya kashe shi to akwai irin su to yace kaga dai ba duk ba irin waɗannan bane ta yazi ta yazi ya kashe na biyu al-madh daga cikin agradu shi'r a zamanin jahiliya akwai waƙan yabo wato a dinga yin mutum yabo ana ziga shi huwa sana'u 'ala al-mar'i bima yattasifu bihi min al-khisal al-hamida shine a dinga yaba mutum ta fuskar kallon abin da ya siffanta da shi na halaye na gari kasidiki kamar gaskiya wal wafa'i da cika alƙawari wal karam da halin girma wash shaja'a da jarunta wa asalatin nasab da kyakkyawan dangantaka da gaskiya wanda kamata mu ambata anan shine cewa a zamanin jahiliya larabawa suna tsayawa akan faɗan gaskiya ne kawai a yabansu in su zai ban mutum ba sa ƙara komai sai abin da yake da shi an san su da kiyaye wannan gaskiyar a wajen yaban mutum a waka yace wa misalu qawlu umayyah ibn abi salt yukhatibu sayd ibn ziyaz lamma zafara bil habasha wa ajlahum an al yaman akwai mawakin nan umayyah ibn abi salt zan go magana akan shi a gaba wanda ya riski musulunci amma bai musulunta ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada an yuslima mai dake cikin sai musulmi to yana magana akwai wani sarki da ake musu na sayid ibn ziyazin na ji wannan ana jin shi ko a nan ƙasa hausa sai fi ɗan ziyazin akwai wani littafin hausa fassarar labarinsa ɗaya daga cikin sarakunan yaman da aka yi kafin musulunci wanda kuma ya gwagwarmaya da alhabasha mutanen habasha baƙaƙen fata an yi lokacin da suke ma ƙasar yaman mulkin mallaka sun haura ruwa sun je sun ci ƙasar da yaƙi an daɗe an yi wajen shekara ɗari suna wannan mulkin mallaka daga baya aka samu saif wannan sarki mai suna saif ibn ziyazin ya zo ya ci nasara a kansu ya kore su daga yaman ta koma hannun larabawa da shi ne sai mawaƙin yake mishi waƙa yana cewa arsalta usdan ala sudil kilabi faqad abha shariduhum fil ardi fullala fashrib hani'an alayka taji murtafi'an fi ra'si ghindani daran minka mihlala yace arsalta usdan ala sudil kilabi ce waɗannan zakokin ka aika da zakokinka wato jarumanka larabawa sun zama kamar zakoki wanda ka aika su ala sudul kilabi akan waɗannan baƙaƙen karnuka faqad abha shariduhum fil ardi kullala wanda aka wayi gari ko aka kai yam aka hantsanci a yayin da ya zama shariduhum wanda ya zama sharid shine wanda ya bace wanda ya gudu bai san inda za shi ba sun wayi gari a cikin ƙasa sun zama fullal aka ce fulul su ne wato sojoji irin waɗanda idan ana yaƙi aka ci nasara a kansu wanda suka saura su ake ce mafulul wato ‘yan wanda suka tsira za su galibi sukan gudu su ɓuya a daji ko kowa ya takan shi su ake ce mafulul to kuma jam'ul jam'in shi ne a ce fulal wannan jam'ul jam'i ne za ta kalma tana iya zama jam'i asalinta kuma ana imai da ta wani jami'i kamar da maza maza ba jami'i ba ne ana kuma cewa mazaje jam'ul jami'i ne haka mata kuma sai a ce mata yi ba san ko na wasu mai kyau wuce amma dai ana faɗa haka bala a zamfara ana amfani da ita kuma teku eh kana tuni ma teku to mulkin misalin mu dai kawai shine jam'ul jami'i ko to da haka shi ma wannan fullalan matsayin shi kenan kasan kana sai su mai da abin wasan kana da zage zage su Hausa ba ta su ba amma sun suna suna da cika baki akan cewa Hausa su ce mai kyau Hausa da ake amfani da ta mai kyau na sha faɗa mana Hausa turawa ce turawa ne suka tsara ta standard Hausa da ake cewa daidaitacciya Hausa su su su su marubuta ne turawa suka tsara ta fashrib hani'an alayka taj murtafi'an ce ka zauna ka sha giyarka kai tatil hani'an ina maktaya ka farin ciki alayka taj murtafi'an wato ka zauna da abin nan kambun sarkin akanka maɗaukaki fi ra'asi rimban daran minka mihlala yace a cikin akan akan kanka dinnan wanda yake kai ne irin na na damusa wanda ya riga ya shiga gidan ya zauna lafiya ne ya zauna inda ya kamata ya zauna sai ibn ziyazin wani sarki ne wanda yana da asatir da yawa akwai labarai akan shi da yawa sai aljanu wasu taba sace shi suka tafi da shi ya je zauna a wurin shekara bakwai suka koya mashi yaƙi takobi baya za ka ji labari da yawa irin na iliya ɗan mai ƙarfi a kan shi ka karanta labarin shi mawjud a cikin mutawwalat na kutubin adam kamar alkamil na mubarrid kamar iqbul farid kamar al-ghani na na abul farj al-asfahani zaka ji suna kawo labaran shi a cikin labaran da da na yanzu wallahu a'lam to wannan kenan game da almada sai ce arrafa'u sai kuma wani yabo da ake yi amma yabo ne ga wanda ya mutu shi wannan ba a yin shi sai mutum ya mutu huwa ta'idadu manaqibil mayyit wa izharu talahhufi alayhi wa tafaqqudi shine a din adosa lissafa ayyukan alkhairi da mutum yayi bayan ya mutu ana kuma bayyana shauki da begensa da cewa an yi asararsa وقد كثر هذا النوع من في الشعر الجاهلي جراء كثرة الحروب وسقوط الضحايا فيها wannan nau'i na yaƙi ya yawaita ƙwarai da gaske a jahiliya saboda yawan yaƙe-yaƙe wannan nau'i na, na, waƙa afon ya yawaita ƙwarai a jahiliya saboda yawan yawan yaƙe-yaƙe da kuma yawan sukutu bahaya ana yawan samun victims wato wanda ake kashewa duk in za a yaƙi dole akwai wanda za su mutu to da haka ana samun yawan yin waka irin haka wa misaluhu qaulul khansa'i fi rafa'i akhiha sahar al khansa wannan mata tumadur wadda ta aka kashe dan uwanta wanda sarki ne a garin su bani sulaim aka kashe shi tayi ta mishi waka tayi ta mishi waka har sai da ta haukace akan waka ta zama tana bin titi kamar maukaciya tana daura takalmi a wuyanta gashinta ya ci kurkuɗe ta sa baƙaƙen kaya ba hankali ba kai ba gindi amma sai da musulunci ya zo Allah ya taimake ta ta musulunta sai ta tuba daga dukkan wannan ta zama saliha kuma musulunci an kashe mata ƴaƴa ma amma bata yi wannan saboda musulunci ya hana irin wannan bakin kuka na rashin hankali to daga cikin ta mishi waƙe waƙe kusan dukkanin waƙoƙinta na jahiliya daga sanda aka kashe shi har zuwa sanda ta daske musulunci duka waƙoƙin shi take yi mawa kuma wajen shekaru arba'in ne ta yi tana wannan abu dan tun tana budurwa in shekara sha hudu ko sha shida aka kashe shi kuma sanar ta musulun zaune shekarar ta hamsin haka ta ƙi aure ta ƙi komai ta ƙi ci ta ƙi sha wai ta kashe mata dan uwa Allah ya kyauta jahiliya kenan ta ce yuzakiru ni tulu shams sakharan wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi walaula kasratil bakin hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويمس رمسي فيا لها في عليه ولهف نفسي أيصبح في, الد... أيصبح في الدري وفيه يمسي itace yuzakirni tulu ishamsi sakhara duk sanda rana za ta fito sai na tuna da sakhar kamar cewa shine zai fito wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi duk kuma san da rana ta faduwa sai na tana mutuwa shi cewa kamar yanda ranar nan take faduwa haka labarin mutuwa shi ta iske ne kaga kenan kullun zai tana shi domin kullun da rana ta fito kuma ta fadi walaula kasaratil bakina hawli walaula kasaratul bakina hawli tace wallahi ba dan yawan masu kuka a waje na ba tunda an yi musu mutuwar da yawa ranar sun je na haba wato sun je irin kwace din nan sai rana ta ɓaci musu domin shi sakar ɗin wani jarumi ne ƙasar gumi wanda kowa ke tsoron shi da sai zama yana da yana da fiƙatun amya bin nafs ya yadda da kanshi abin har ya wuce misali to sai wasu abokan gaba suke amfani da wannan a matsayin shi ne kamar ka ce wato na ƙasa shi kamar shi ne point ɗin shi na matsala ko mun gani kuma ana yaƙi dama akan duba kowa zai duba abokan faɗan shi menene abin nan ran abin nan da yake ce mishi abin nan point din shi na matsala da yake cewa abin ne ma weak point sai za su duba dai a duba weak point din sa weak point ɗinsa shine yana da amintuwa da kanshi yayi yawa saboda shi kadai yana iya baza sojoji ashirin lokaci guda inda ya sa gaba kawai bi yake sai suka amfani da wannan dama suka ainihin wato ɗara mai tarko suka kama shi suka kashe shi don da aka ba ka gabatar labarin ba da kuma an kashe tare da shi an kashe jarumai da yawa na banu sulai shi ne fa suka yi ta kuka suka yi ta kuka ta gaba ita kada aka kuma take cewa to da ba dan yawan masu kukan nan ba ba ita aka da aka mutuwa ba ta ce da ba dan yawan masu kukan nan ba ala ikhwanihim da ƴan uwansu da aka kashe la qataltu nafsi tace ni da kawai zan committing suicide ba wani kun da zan tsaye kawai zan kashe kaina ne kawai to amma Allah ya bata kashe kanta ba fala wallahi wannan irin irin ƙari nan ne na rantsuwa kamar fala uqsimu bi mawaqi'in nujum mu ai kaga ana cewa ƙari ne za'id ne ko asalin shi fa wallahi kamar da asalin wancan fa uqsimu bi mawaqi'in nujum la ansaka wallahi tace bazan taba mantawa da kai ba hatta ufarika muhujjati har sai na rabu da numfashi na na rabu da motsin jikina waya massa ramsi kuma har sai ragowar wato gawa na sai ta sai ta lalace wato ko aka bari za ta gaba tana shi waya lahadi alai ce ina matukar begen shi ina matukar tunanin shi waya lahafa nafsi a yusbihu fi darihi wa fihi yumsi yanzu da gaske ko da yaushe safiya da mai tsoraci shi kenan yana na a cikin kabari babu fitowa abdari shine kabari to wannan kenan bari mu ƙara ɗaya ko yace alhijab akwai kuma waƙar zambo wanda ita ce akasin yabo ai mutum batanci a cikin waƙa wanda mawaƙa suna yin shi duk a cikin al'adu ba a waƙar laraba ba kaɗai inda mawaƙa suka sun shahara da zambo har ma ana jin tsoron yin faɗa ko gaba da su su za su gadon maka da mugun tarihi huwa zikiru matalibin mar'i wa zammihi huwa wa ƙabilatihi shi ne a ambaci wato munanan ayyuka ababen Allah wadarai matalib shi ne akasin wato manaƙib a ambaci aka a ambaci wato abin zargi wa zammihi a ci mutuncinsa a aibata shi huwa wa ƙabilatihi da shi da ƙabilarsa a jahiliya aka saka gada shi zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Hassan ibn Sabit kaifa tahjuhum wa ana minhum da yace ka bani dama na zagi Qurayshawa to Annabi ya san za zagi ba Qurayshi to zagin zai shafi shi sai yace kaifa tahjuhum wa ana minhum sai da yace asulluka minhum kama tusallu sha'ara min al-ajib zan cire ka daga cikin lissafi wanda ake cire silin gashi daga cikin kwababban kullu wa nafil makarimi wal mahasin am kuma duk wani abin kirki da daraja za a kore a nuna ba ka da wani kirki ba ka da wani daraja wasu uhu bilbukuli daga cikin siffofin da suke yawan siffanta mutum da shi a jahiliya ko siffanta shi da cewa marowaci ko da rowa abin abin aibatawa ne a wurinsu wa shuhi da bakar rowa wato rowa plus kenan za a ce ko wal gadar a dinga siffanta mutum da cin amana da yaudara an amince da shi yayi yaudara wa ta'ani bi qabilatihi a dinga annaba kabilarsa wato ana Allah wadarai da ita wa gairi zalika da irin waɗannan wa misalu qawlu amr ibn ma'adi kari fi jari jurm ibn zabbar yana ba wani mutum suna jurm ibn zabbar hijai yake cewa walamma ra'aytu khayla zawran ka'annaha jadawil ma'in ursilat fas fasbaqarrat wa hashat ilayya layya nafsu awwala marratin فردت على مكروهها فاستقرت ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت ظللت كأني للرماح ربيئة أقاتل أن أحساب جرم وفرت يتي ولما رأيت الخيل زورا يعني نجا رندنا الدواكي زورا سنيو أنبو كأنها جداول ماء كي كاتشي wato jadwal na ruwa shine irin hanya da ake ba wa ruwa a cikin fadama don ya kai ya kai sashi da sashi da ake ce mashi da Hausa tsagawar da ake a tsara a tsaga gurin noman rani a yi kwami kala daban-daban inda an kururin zai bi nan ya bi can ya bi can shine jadwal ba kama kake yin table ba ni wala masu sunan shi da Hausa ba eh fanya to fanya wanki shi nake cewa ya sha fanya me kon kunya kenan yawa shiga komi komi wannan hanya ta shi tace fanya ko yawa to shi nake ce majadawul jadawulun ma'in ursilat kaman ka ce ruwa ne aka tura shi cikin fanyoyi kenan fas rabbati fas baɓarrati fas baɓarra is is baɓarra wato sai suka yi suka yi suka yi jinkiri suka ki tafiya saboda mahayan matsorata ne sun kasa su kwano su kuma gani wa hashat ilayya nafsu awwala marrati ci daga nan wa jashat ilayya nafsu ita daga nan sai zuciyata ta raurawa na tsoraci abin da zai faru da al'ummata farudat farudat ala makruha fastaqarrat ci amma sai na dake na mai da ita zuwa ga abin da take jin tsoro ai rai tana tsoron ne mutuwa wato ina yana gaba ne a matsayin jarumi sai ya hangi runduna ta abokan gaba ta taho da kuma rundunar jama'a shi su kuma suna baya baya yace shine nima jashat ilayyan nafsu sai na ji karaya a karan farko awwala marrati a karan farko fardat ala makruha amma sai na mai da ran zuwa ga abin da take tsoro na mai sheta nace ta ci gaba da wato babban ran ya tsorata irin tsoron ba kaga wannan yayi kama da da waƙan wani wani mai sunan shi zamu zo mu karanta waƙar shi a gaba ina jin ba na manta ba wannan qatari ibn al-fuja da yake ma yake ma yake ma yake ma ainihin zuciyarsa shi ma irin wannan irin wannan kiran cewa kar ta sake ta ji tsoro ta taso kawai a tafi yaki saboda ya ya ya, ya ta, ta ga mutuwa yake cewa kar ta kar ta tsoro ta zamu zo mu karanta waƙar shi a gaba wani mawaki ne daga cikin jigajigan mawaka khawarija masu jarinta ne kwarai da gaske amma dai ba khawarije ne zamu zo mu karanta waƙar kanna kana fita da mu daga babu to yake cewa falau anna qaumi an aqatni rimahuhum la taqtu walakin ar-rimaha ajarrat yace falau anna qaumi da ace su mutane na an aqatni rimahuhum da ace wato kibaudin su sun yi magana da ni la taqtu kuma da da nayi magana da ace kibo sun ce nayi magana walakin ar-rimaha ajarrat amma kibaudin sun sun shiru ne ba sa cewa komai wato ba a harba komai zalaltu ka anni lirrimahi rabi'at sai na tsaya na shiru kamar ka ce ni ne wato kube kuban da ake saka kibo din uqatilu an ahsabi jarmin wa farraji ina yaki dan kare dangantakan jarm ibnu zabbar wa farraji su kuma duk sun gudu ce duk sai suka wadi yanzu wannan cewa da yi sun gudu da yace sun ji tsoro ya musu iyakar zambake wurin bashi haka insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sun namu baya sauri sosai bari mu taba wannan balaga ko za mu tashi inda yake cewa daga shafi na bakwai na wannan handout da yake ilmul bayan wa nadrusu fi tashbiha wal isti'arata wal kinaya akwai daga cikin ulumul balaga as-salasa akwai abin da ake cewa ilmul bayan ilmul bayan a cikin shi ana darasi game da abubuwa guda uku muhimmai at-tashbih inda larabawa suke kwatance a cikin zancen su walisti'ara da kuma da suke aro aran kalma a bata wata ma'ana wadda ba ta taba da aka sani wal kinaya da kuma wato kinaya shine abin nan jirwaye da kamar wanka ko kuma magana mai harshen da mu ko dunkulallen zance wanda ake nufi kinaya ke yace na farko at-tashbih kwatance wa huwa iqamatu alaqati tashabuhin baina shay'aini shine ka kulla wani dangantaka ta kwatanci tsakankanin abubuwa guda biyu kamar da muka ji a wakokin ce kaza yi kama da kaza kaza yi kama da kaza yace wal tashbihi adwatun akwai wasu kayan aiki da ake amfani da su wajen kulla kwatancan hiya da gaske akwai alka kamar da yace kamar da aka ce ka fulan ka auka kaza au kallazi wannan kafin au kallazi marra ala qaryati to wannan kafin ana ce mata kafu tashbih ko kuma ka'anna wanda wasu suna ganin wannan kafin din ka'anna ce aka rage mata tsayi kamar yadda saufa suke da sin wallahu a'lam ko kuma ka'anna ma da kuma mithlu ana ikanta ana cewa mithlu ana cewa mathal kamar da Qur'ani ya shi da kuma shubhu ita ma ana amfani da da kuma yumathil da yushabihu wa ma fi ma'ana zalika min al-kalimati allati tufidu at-tashabuha da kuma ire-iren waɗannan kalmomi wanda za su iya nuna kwatance din wal tashbihi aidan arkanun arba'atu tashbihi yana da rukunai guda hudu hiya daga ciki akwai al-mushabbah wal mushabbahu bihi wa adatu at-tashbih wa wajhu ash-shabih akwai al-mushabbahu wanda aka yi kwatanta shi ismu maf'ul wal mushabbahu bihi da wanda aka yi kwatancen da shi an ce zaidun kal asad to zaid zai zama shine mushabba shi ake so a kwatanta wata siffar shi almushabbahu bihi shine asad da ake so a kwatanta aka dauke shi aka kwatance da shi akwai kuma adat din shine wannan su kafun da ka anna da ka anna ma su ne adat tashbih yace a wa wajhu shabih da kuma fuskar kwatancan jarinta ko kyauta ce wani kamar haka ce wani ai kamar ruwa kamar ruwan sama wajen kyauta to wannan kyautan shine wajhu shabih wani a ce yana da fushi kamar kaza wannan wace ai hankalinta irin na saniya ne kaga kwatancan wajen hankali ko hankalinta irin na tinkiya ne cewa da ai mai hankalin tinkiya gare shi kaga kwatancan wajen karancin hankali ko yawwa kamar da Allah ya ce fa masalu ka masalil kalbi in tamil alaihi yalhaq yanzu wannan wajen Allah shine wajhu shabih ina fata muna ganewa to ya ce walahu kazalika anwa kwatance a larabci nau'i ne iri daban-daban daban akwai abin da ake cewa tashbihun tamthiliyun akwai tashbihu tamthili shine mene wa huwa tashbihun murakkabun shine tashbihi wanda yake mai hauhawa ya ta'addadu fihi al-mushabba wal mushabbahu akwai tashbihu tashbihun mufrad shine kamar wanda bakwata dadin abu daya a kwatanta shi da abu ɗaya akwai kuma tashbihun murakkabun ababe guda da yawa biyu ko uku ko biyar a kwatanta su da wasu ababe da yawa biyu ko uku ko biyar yace wal mushabbahu bihi wa huwa tashbihu suratin bi sura ina misali kamar ka ce tabbit tiflatu wad dumu'u tasilu ala khaddiha mithlu dhaharatin tubal taballala akmamuha qataratun qataratun nada akmamaha fataratun nada ya ce misalin ƙaramar yarinya a tsifla kaga abu ɗaya kenan waddumu abu na biyu tasilu ala kaddiha kaga abubuwa guda nawa guda hudu misalin yarinya ƙarama wanda zaka ga hawaye na gudana akan kumatinta kaga yarinya da hawaye da gudana da kumatu abubuwa guda hudu ko sai ya ce mithlu sun yi kama da zaharatin تبلل أكمامها القطرات الندى وتفرنيا ودع ɗugwar abin nan annada raɓa yake ɗiga ɗaya bayan ɗaya a kan furanninta a ita ma yanzu da akwai wata ‘yan bishiya da fure da raɓa da ɗiga daga abubuwa ne da yawa suka ba da wani hoto abubuwa da yawa suka ba da wani hoto sai aka kwatancen su da juna wani shi ake cewa tashbihu tamthil ko tashbihun tamthiliyun ina fata muna biyu sai kuma yace na biyu akwai tashbihun tamul arkan akwai tashbihi wanda ya cika dukkanin rukunnan shi guda hudu wa tashbihu allazi tatawafaru fihi al-arkan al-arba'a shi tashbihin da za a ambaci dukkanin rukunan nan guda hudu bithru dan kace ahmadu kal asad fi shaja'a malam amadu wajen jarinta kamar zaki kaga ahmad shine mushabba kafu shine adatu tashbih asadu shine mushabbahu bihi ash-shaja'a shine wajhu shaba kaga an ambaci duka al-arkanul arba'a don an so ana iya cire wasu a ana iya barin wasu akwai wanda dole sai ya ambace su su ne mushabbahun da mushabbahun bi amma da adat da wajen shabahi ana iya ambatan su ana iya cire su kuma din da aka ambata ko aka cire su akwai sunan da ake bashi da haka yake cewa tashbihun muakkad wa huwa tashbihul ladhi tuzafu minhu adatu tashbih shine an an share adat ne kwancan da aka ce Ahmad kal Asad fi shaja'a sai a ce Asad Ahmadu Asadun fi shaja'a kaga an cire kafu tashbih da aka sai zama muakkad an ƙara mashi ƙarfi sai kuma tashbihun mujmalu mujmalu wanda aka yi dunkule shi huwa tashbihul ladhi yuhdafu minhu wajhu shaba shi kuma sai a share wajhu shaba sai a ce ahmadu kal asadi ba a ce fi shaja'a ba wa tashbihun balighun akwai kuma tashbihi baligi wanda shi kuma shine wanda huwa alladhi yuhdafu minhu alatu shabahi wajhu shabahi an an share duka biyun can kaga muakkadun ma zikirat adatuhu wa in zakartahu fa zaka mujmalu kamar da bai waka yake cewa wa mujmalun wa mujmalun muakkadun ma zikrat adatu wa in zakartahu fa zaka mursal wa mujmalun mahdufu wajhu shabihi wa in zakartahu fa qul mufassal ladan baligi fahdifan kilayhima ijabatan liman ataka yasalu haka yake fada a cikin waƙen shi na Imam Suyuti na uqudul zaman ko zaka iya ka rike shi muakkadun ma zikrat adatuhu wa in dhakartahu fa zaka mursal wa mujmalun mahruf wajha shubhihi wa in dhakartahu fa qul mufassal ladal balighi fahdi fan kilayhima ijabatan liman ataka yas'al kana ganin bari mu dakata a insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وسابه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله